بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da sake haduwa a wannan dare na litinin daren sha biyu ga watan sha ɗaya watan zulqa'ida 1445 hijiriya ci gaba da karatunmu na ainihin wato manzuma ta tatimmatul fusul bi sullamil usul za mu tashi karatu na sha tara ko zama haɗa lissafin da karatun sullamul usul fasulun fi wujubi ta'atil a'imma duk da jeren giyan baitukan babu wannan fasuli amma dai a can ciki ya mai fasuli baiti na 301 malam ya ce ومن أصول السنة المهمة السمع للولاة والأئمة طاعتهم أوصابها المختار وإنهم تسلطوا أو جاروا إذا أقاموا الشرع والصلاة لم يظهروا كفرا ولا افتئاتا ومن يشرع غير شرع الباري فقد هوى في زمرة الكفار لما أتى من قاطع الأدلة وأجمع الأئمة الأجلة ومن أصول السنة daga cikin usul na ahli sunna cikin abubuwan da ya bambanta su da yan bid'a in an ce usul na ahli sunna yani ma tamayaza bihi ahli sunnati an ahli al-ahwa imma kullihim wa imma ba'dihim an ce wannan asali ne daga cikin usul na ahalu sunna wato wani abu da suka bambanta da shi daga yan bidi'a ko dai dukkan yan bidi'a ko kuma wasu bangare daga cikin yan bidi'a za mu zo mu ji ce akwai bangaren da akwai matsalolin da ahalu sunna sun saba da mu'tazila ne kawai akwai matsalolin da ahalu sunna sun saba da khawarij akwai matsalolin da ahalu sunna sun saba da murji'a daga cikin yan bid'a akwai matsalolin da kuma umuman sun saba da da yan bid'a domin shi ahlus sunna musamman gurin taqdimun nas shi ahlus sunna wato ainihin yahtarimu an-nass wa yuqaddimuhu ala ar-ra'yi wal aql sabanin duk wani dan bid'a shi duk wani dan bid'a baya mutunta nas ina fata an gane wannan haka akwai kulliyat usul kulliya akwai juz'iyat waɗanda suke nisbiya to saboda haka daga cikin usul na ahlus sunna almuhimma wanda suke masu matukar muhimmanci domin sakaci da wannan asul din yana kaiwa zuwa ga safarkwancewar lamari da tabarbarewar al'amari na alfardu wal mujtama daga shi yasa ya kayyade shi da almuhimma cikin usul masu muhimmanci na ahlus sunna as-sam'u lil wulati ji wato ainihin da biyayya ga waɗanda suke shugabanni wal a'imma da jagorori na al'umma shugabanni a ji a yi biyayya ga lamarinsu da Allah ta'ala ya ce ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amri minkum Allah ya ce ya ku wanda suka yi imani ku yi biyayya ga Allah ku yi biyayya ga manzo sallallahu alaihi wasallam wa ulil amri minkum da waɗanda suka kasance masu kula da lamarinku shugabanninku jagororinku su ne al'ulama'u wa walwulatu malamai da kuma jagorori na addini na rayuwa jagorori na addini malamai da jagorori na rayuwa shugabanni a ji umarninsu kuma a yi biyayya a sam'u wa ta'a ba a sam'u wal isiyani ba kamar yadda ahlul kitabai ne suka ce sami'na wa asaina to mu ɗan sami'na wa ata'na ne ai mun karanta cikin karatunmu na tarjama ko wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir to mu ɗan sami'na wa ata'na ne daga wannan fasali ne dake magana akan wajibcin biyayya ga a'imma sannan yana bayani kan cewa a wato ainihin akminal hukmi bighairi ma anzalallah ma huwa kufrun mukhrijun min al-millah da wannan zai zo a gaba daga bayani akan usul na ahlus sunna mai mahimmanci cewa as-sam'u lil wulati wal a'imma ai ji ba wai ji kawai ba as-sam'u da ma'anar shi na biyayya ba'atuhum awsa biha al-mukhtar yin biyayya ga shugabanni manzo zababban Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi wasiya da da haka cewa usikum bi taqwallahi azza wa jal was-sam'i wad-da'a wa in ta'ammara alaykum 'abdun wata riwaya 'abdun habashi wata riwaya ka'anna ala ra'sihi zabiba wanda hadisi ne na al-irbad ibn sariya abu abu abu wa yake abun najih al-irbad ibn sariya ibn sariya hadisi ne wanda yake cikin sunan tabbatacce cewa annabi sallama ya ce ina muku wasiya da jin tsoron Allah mai girma da ɗaukaka da ji da biyayya ga shugaba ko da a ce bawa ne ko da a ce baƙi ne ɗan habasha kan shi a cikurkuɗe yadda ka san an jera zabib a kan shi busasshen inabi kaga wata hai'a ce wadda take mustahkara musamman a gurin larabawa musamman gurin ƙuraishi amma duk da haka da wannan zai zama shugaba duk da asali bawa bai mallaki kanshi ba ma fatukunna amma ya zo ya kwaci mulki karfi da yaji ku duba lafazin ta'ammara kaga ba a ce ummira ba ba ce istu'mira ba sai ce ta'ammara alaikum kaga kenan karfi da yaji ma kila ya kwata mulkin ko kudeta ya ya kwaci mulkin in dai mulkin ya tabbata ya koma karkashin shi to za a mai biyayya ko daga ina ya fito ko waye shi ko ba dan kasa bane ko dan ina ne yanzu ya zama shugaba to dole a mai biyayya inda ya kasance abubuwan da ake itibari da su a mulki suna ƙarƙashin shi sojawa na ƙarƙashin shi sojoji a harka abin da ya shafi komi na, na, gudanarwa department department na, na ƙasa duka sun shiga hannun shi duk wani industry duk wata ma'aikata duk wani kaza ya kame to kawai ya zama shugaba dole za a mai biyayya kun fahimci wannan ko to wasiya ce daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abin da aka yi wasiya da shi kaga abu ne mai muhimmanci idan ka ki kula da wannan wasiyar yana nuna baka mutuntawa wanda yayi wasiyar ba ko to annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya bar duniya ya ma al'umma ta musulmi wasiya da yi ma shugaba biyayya ko ya yake shugaba a mai biyayya wa in humu tasallatu ko da a ce sun yi karfa-karfa a kan mutum tasallat kun karfi rubda ciki aujaru ko da sun yi zalunci aljau shi ne zalunci ko da tasallatu ma'ana sun yi galaba a kanka sun danne ka danniya al'athara an fifita wani a kanka duk da kai ka cancanta an hana ka haƙƙinka aujaru ko da sun yi zalunci ta hanyar kwace dukiyoyin mutane da gallaza musu to dole za a yi musu wato ainihin biyayya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tasma'u wa tuti'u lil amiri wa in daraba wa daraba dhahraka wa akhadha malaka fasma' wa ati' hadisin muslim hadisin hudhayf sai kai biyayya ga shugaba koda zai bugi bayan ka ma'ana ya sa bulala ya baka kashi ya zane ka koda akan rashin rashin gaskiya ne dan wato ainihin yan bid'a na awwala wannan hadisin da cewa wa in darabaka ma'ana wai koda zai buge ka a matsayin kayi laifi matsayin kayi to in kayi laifi dama dole a buge ka gane ko koda ya ansa dukiya kawai da haƙi a ana nufin da zalunci ana nufin da zalunci tunda a wata riwayar ya ce kaga a ba kafin nan ma ya ce wa in zalamaka koda ya zalunce ka to an ce da haƙi kuma an zalunce ka ba ka yi laifin ba a baka kashi a zane ka yanzu su al'imam ahmad laifi suka yi aka buge su ba su yi laifi ba suna kan gaskiya bar shugabannin ne ma suka yi kuskure lokacin ma'amun amma ya sa aka dinga dukan al'imamu ahmad imam malik ma an buge shi amma ba su fito sun ma shugaba ta waye ba ko da zai buge ka ko aka zama laka ko da zai kwaci dukiyarka annabi ya ce fasma wa ati ka ji ka yi biyayya gobe ma in yace ayi wani abu kai in dai bai saba ma Allah ba kawai in fa in amara bi ma'siyatin annabi yace fala sam'a wala ta'a a lokacin da yace a saba ma Allah to a lokacin ba za a yi mai biyayya ba ba za a mai biyayya ba amma kuma ko da yayi umarni da saban Allah ba za a mai tawaye na a ce a mai juyin mulki ba kun gane ko amma a cikin wannan ma'asiyar a cikin wannan mukhalafar ba za a yi mishi biyayya ba inda kadai za a iya mai shugabata waye shine in ya kafirce ma Allah kuma kafircin da baya daukan wani tawili gashi nan bayanin zai zo gaba kun gane dai wannan gabar ko wa in humu tasallatu ko da wato ainihin sun sun sun famma mutane sun ainihin wato danne su aujaru ko da sun yi zalunci idza aqamu shar'a was salata amma da sharadin in har sun tsai da sallah da mutane suna yin sallah wato ainihin sun tsai da shari'ar Allah ma'ana ba su bar dokar Allah ba was salata kuma in har suna yin sallah lam yuzhiru kufran basu bayyana kafirci ba walafti atan basu bayyana ainihin zindiƙanci da da wato ainihin fito na fito da addinin musulunci ba basu bayyana warewarsu daga addinin musulunci ba indai suna amsa sunan su musulmai ne kuma suna yin sallah kamar yanda wani hadisin na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama hadisin shi ma huzaifa ne yana cikin musulun annabi sallama ya ce khiyaru a immatikum alladhina tuhibbuhum tuhibbunahum wa yuhibbunakum mafiya alkhairi cikin shugabanninku wanda kuke so suke son ku mafi sharrin shugabanninku sune wanda kuke ki suke kin ku wa tal'anunahum wa yal'anunakum ta tsine mazuna sai huzaifa ko wani sahabi ya ce ya rasulullah afala nunabidhuhum bisayfi inda zalika in aka kai wannan matakin suna cutar da mu sun hana mu albashi sun hana mu kaza sun ƙi mana titi ba shine kullun taratsin da ake yi ba sun ƙi mana duk wani abu da ya shafi gyaran ƙasa ko al'umma sun ƙi ba mu haƙƙin mu zamu iya sa takobi da makami mu fito mu zanga zanga mu tada ƙura mu yi mutsi a cikin gari ayi jaula ayi kaza sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ma aqamu fikum as-salata in dai za su yi sallah da ku to ka ku yi musu wannan ma aqamu fikum as-salata ya ƙara maimaitawa har sau biyu to da ka in dai za su tsaye da shari'a su tsaye da sallah to wannan ba za a ba za a yaƙe su ba sai in sun bayyana kafirci kamar da wata riwaya ta mutafaq alaiha wa Allah nunazi al-amra ahlahu cewa mun yi mubaya'a da annabi cewa ba za mu jayayya na shugabanci ga ma'abotan shi ba إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله عندكم من الله فيه برهان تسيدي أنكم كافرتي قرر بواح kafirci ƙarara wanda kuke da hujja a gurin Allah ta'ala akan fito na fitan da kuka kuka musu tawaye Allah ya ce saboda mai ku bayyana saboda kafircin su ƙarara da ya bayyana yanzu ka kamar lokacin daular buwai hawa kaga su wannan daula ce wadda take ta kafirci fada da shari'a suke daula ce ta fatimiyya daula ce ta wato ainihin batiniyya ta yan shi'a don kaga an musu tawaye ba laifi bane saboda sun bayyana kafirci karara bayyana kafirci karara in kuna da hujja shi ma kuma koda a ce kafiri ne shugaba ya zama kafiri sai an duba maslaha an duba wato mura'atu dal'il mafasid idan har tube shi zai haifar da ɓannar da tafi wadda ake ciki to sai a haƙura haka na abin shi hasan da aka samu damu amma za a iya tuɓe shi salin alin to a tuɓe shi shi ne ya fi mai zama zai kakkashe mutane zai kakkashe abu riya'u da al'atufalu da annisa'u da aja'iz tsofaffi da yara da mata da kaza wannan sai a haƙura domin dar'ul mafasid musallatun ala jalbil masalih ana fara toshe ƙofar ɓanna kafin a jawo amfani sai ce wa man yusharri' ghayra shar'il bari faqad hawa fi zumratil kuffari duk wanda ya shar'anta wani abu wanda ba shari'ar Allah subhanahu wata'ala ba faqad hawa to hakika wannan ya gangara ghayra shar'in wato fi zumratil kuffari ya gangara cikin taron kafirai hawa yani tadahraj in hatta ya gangara zuwa ga ainihin sahu na kafir wanda ya sanya shari'ar wani Allah a madadin shari'a ta Allah. Kaga kamar faɗin Allah ta'ala cikin suratul ma'ida ko, wa mallam ya hukun bi ma'an zalallahu fa'ula'ika humul kafirun, la'ika humul zalimun, fa'ula'ika humul fasikun. Wanda ya bai yi hukunci da shari'ar Allah ba, amma ɗayan biyu, ko dai yana ganin shari'ar nan ta wani Allah ta fita Allah, wannan kafiri ne. ko yana ganin shari'ar wani Allah daidai take da Allah shi ma ya kafirta amma da zai yi shari'a da wani abu da ba tsarin Allah ba amma kuma ya yadda na Allah shine daidai kawai dai ya ƙi saboda son zuciya ta wannan fasiki ne amma bai zama to kafiri ba na fata an gane wannan kamar wanda zai yi ƙarya da Allah ya hana kuma ya san ƙaryan nan haramun ce ya yadda haramun ce kuma sai yayi kaga ba za a ce mai kafiri aka kafirta shi an koma aqida ta khawarij kuma gane wannan ko amma wanda yake ganin wata shari'ar ta fita Allah ko tana daidai da ta Allah wannan ya kafirta duba tafsiri na ibnu kathir faqad hawa fi zumratil kuffari bima ata min qati'il adilla saboda abin da yazo na dalilai yanka kowa ajma'al a'immatul ajilla kuma manyan malamai masu girma al ajilla jam'in jalil suka yi ijma'i akan cewa duk mutumin da ya bar shari'ar Allah saboda kyamarta wannan mutumin ya kafarta ibnu kathirin ya nakalto wannan ijma'in da wani shi daga cikin wato ainihin malami muna tare to sai malam ya ci gaba da da ainihin wato cewa wa fi i'tiqadi at-ta'ifa al-mansura tawassutun bil hujjati al-mashhura هم وسط في نسبة الأفعال عدلا بلا جبر ولا اعتزال وفي صفات الواحد الجليل بين أولي التعطيل والتمثيل وفي اعتقاد النار والجزاء بين أولي الوعيد والإرجاء وفي الصحابة اعتقادهم وسط بلا غلو أو جفاء أو شطط توسطوا بين اعتقاد الرافض والناصبي المجحف المباغض وفي الإيمان أوسط المناهج لا مرجئا لا مرجئا عملا ولا خوارج فالزم وردد هذه سبيلي أدعو لها على هدى خليلي نزيهة عن الغلو والهوى ومن دعا إلى هوى فقد هوى نعم ملن يكي daga cikin abubuwan da alisunna wal jama'a suke a kan shi kuma suka bambanta da 'yan bidi'a a kai shi ne ya ce wa fi i'tiqadi ta'ifal mansura a cikin i'tiqadi na ta'ifatul mansura da annabi sallama ya ce la tazalu ta'ifatun min ummati ala alhaqi mansura la yadurruhum man khadhalahum wala man khalafahum hatta ya'ti ya amrullah akwai wasu jama'a cikin al'umma ta inji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ba za su gushe ba akan gaskiya kuma Allah zai dinga taimaka musu ko da ko ba su da yawa duk wanda ya ce ba zai yi da su ba hakan ba zai cutar da su ba duk wanda ya ce zai cutar da su wannan ba zai ƙara musu komai ba sai ƙara ci gaba da haɓaka to ta'ifatul mansura sune ahli sunna wal jama'a dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sune wanda suke kan abin da yake akan shi shi da sahabban shi shine ma'anar sunna din ma'anar ahli sunna fil jama'a wanda suke ala jama'ati ad-din jama'atul haqqi wa hum an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam wa ashabuhu wa man nahaja nahjahum wa qatafa atharahum fi kulli umuri dini to wannan shine as-salafi shine as-sunni shine wanda yake wato ainihin cikin at-ta'if al-mansura to cikin i'tiqadi na ahli sunna at-ta'ifatul mansura tawassukun bil hujjatil mashhura yin tsakatsaki wato da hujja wadda ta kasance shahararriya da hujja wadda ta kasance shahararriya da Allah subhanahu wataala yace wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada 'ala nas Allah ya sanya mu al'umma ne masu bi tsakatsaki babu wuce gona da iri babu sakaci babu tsakalkalewa kuma babu ainihin wato laku laku daga tsakatsaki kun fi umuri ka kulliha mutawassitan adilan bila naqsin wala rujahan ka kasance mai tsakatsaki cikin ainihin wato al'amuranka hum wasatun fi nisbatil af'al kaga dai su ahli sunna su tsakatsaki ne su a mas'ala ta al'amal nisbatul a'mal yanda ake jingina ayyuka zuwa ga waza a jingina aiki wasu suka ce bawa kawai shike abin da ya ga dama ba ruwan Allah kadariya kenan wasu ka ce Allah shi ke kaddara duk aikin da bawa zai ba hannun ɗan adam su kuma jabariya kenan to ahlus sunna sai suka tsaya mi a tsakiya suka ce ba abin da ɗan adam zai yi ko bawa zai yi sai da ganin daman Allah amma dai ɗan adam yana da nashi iko shi yasa ya ce faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur kaga akwai mashi'a i'malu ma shi'tum inni bima ta'maluna alim kaga akwai mashi'a amma dai wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin kaga kadariya sun karyata wa mata sha'una su kuma jabariya sun karyata i'malu ma shi'tu kuma ahlus sunna sai kai imani da amanna bihi kullum min indi rabbina kenan to ahlus sunna kenan duk abin da yazo daga Allah baya baya barin shi sai ya dauki inda ya tabbata Allah ya faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko ya hukunta ko ya aikata ahlus sunna yana karɓar shi ko mun gane kuwa daga su ahlus sunna a babi na nisbatul a'mal shine suke cewa aljabar wal ikhtiyar to tsakatsaki ne baina tawassutun bil ainihin wato adlan bila jabrin shi ahlus sunna yana tsakankani babu aqida ta aljabru shine wanda suke ganin al'amalu mujbaratun ala ala al'abdi an tilasta ma bawa yayi ne da suna ganin dan ya shagiya bai yi laifi ba Allah ne ya kaddara mai ya shagiya dan yayi zina Allah ne ya kaddara mai yayi zina da shi bai da tace karanta tariqul hijratain wa babu sa'adatain na al-imam ibn al-qayyim ya bada labarin wanda ya kama matar shi da kwarto ya ballo kaga atifar shi da ainihin fitrar shi ta hukunta mai wannan kwartan bai kyauta ba ya karyo ice zai make shi matar ta rike shi ta ce mai kaji tsoron Allah Allah ne fa ya kaddara mushi sai ya jefar da icen ya ce Allah muke albarka laulaki la halaktu ce ba dan ke ba da na halaka da na aikata saban Allah yun ba shirme ba baya kwade shi ya ce shi ma Allah ne ya kaddara mai ko ba haka ba shedan ne kawai yayi wasa da hankalinsu su ma ai ibnul jawzi ya kawo su cikin talbisu jabariya cikin talbisu iblis shedan ne yake da gwalgwala musu lissafi kawai shi ne ai irin wannan ne wani ya je ya sha giya za a mai hukunci ko ya yi sata ne sai na umar ya ce masai na umar ya amiral mu'minin a ta'akuduna ni bi ma kaddar Allahu alayya o kama ka yanzu za ku kama ni da laifi ku hukunta ni alhalin Allah ne ya kaddara mu sai Allah sarki mu ma Allah ne ya kaddara mu yanke ma hannu ai kaga ilimi kenan ko ilimi kenan saboda haka sunna suna tsakankanin jabariya masu kore mawa ɗan adam iko da kuma kadariya su ne ya ce wala atizali domin cikin aƙida ta al'itizal akwai kadariya ciki kadariya su ne nufatul kadari masu kore kaddara da suke ganin Allah bai san abin da bawa zai yi ba cikin wani ɓangare alƙadariyatul ula kenan Allah bai san abin da bawa zai yi ba sai bayan bawan yayi wal iyazu billah kaga wannan ya ci karo da usul na addini ya ci karo da usul na ahlus sunna wal jama'a na cewa Allah ya san dukkan komi kafin ya kasance da lokacin da yake kasancewa da bayan ya kasance ya alamu ma kana wa wa ma yakunu wa ma lam yakun in kana Allah ya san abin da ya kasance da abin da zai yake kasancewa da abin da bai ma kasancen ba da zai kasance ga yanda zai kasance to shi Allah ya san komi kuma ya rubuta komi kuma ya kaddara komi kuma shi ya halicci komi wannan sune usul na ma'anar imani da kaddara al-ilmu wal kitabatu wal mashi'atu wal khalqu sani Allah ya sani rubutu ya rubuta dukkan komi sannan sai abin sai ya ga dama abin ke faruwa kuma shi yake samar da abu ko mun gane wannan ko to daka su wasaf ne fi hadal hadal bab wa fi sifatil wahidil jalil ahli sunna a cikin sifofin Allah wanda yake shi kadai mai girma sun kasance tsakatsaki ne baina ulit ta'dili wat tamthili tsakanin ma'abota kore ma Allah sifofin su jahamiya kenan da wanda suka biyo bayan su wanda suke kore ma Allah sifa masu cewa alimun bila ilmi sai jahamu ibn safwan mun sha bayani kan shi ko da kafurtar wadda balaraban ƙauye ya mushi ala inna jahman kafirun bana ku zuwa ƙarshen wato ainihin baitukan da ce fa innaka shaytanun bu'itha li ummatin tusayyiruha amma qalilin ila sakar to daka jahamiya kin sune al-mu'attila masu kore ma Allah sifar shi ce suna ne baya dauke da sifa sami'un bila sam'in alimun bila ilm wannan batattu ne halakakku ne kaffaratum kaffaratum da'ifatu min al-ulama da yawa daga cikin malamai sun kafirtar da su hakan nan ahlul tamthil ahlus sunna tsakankani ne tsakanin masu kore ma Allah sifofi da kuma masu tabbatar ma masu ainihin kamanta Allah da sifofin bayi daga cikin karramiya an samu an same su daga cikin sufaye an samu masu kamanta sifofin Allah subhanahu ta'ala da sifofi na halitta sifofi na halitta da yan shi'a cikinsu an samu masu wa'innan aqidu da su ne ainihin almumathila masu kamanta Allah ta'ala da bayinsa duk da cewa su ma ash'ariya daga nan suka suka samu asali ai kafin su yi ta'awili ko sai da suka fara yin tashbihi sai suka yi ta'atili sannan sai suka fake zuwa ga zuwa ga ta'awili da aka ce istawa alal arshi kafin su ce istaula ake nufi sai da suka fara korewa Allah ya daidai sama da shi ka ce ƙarya ne ba zai yiwu ba haka suka faɗa sannan suka ga ai ba za a karɓa mumini ba zai karɓe su ba Allah ya faɗa ku ce ba haka ba sannan sai suka wato da suka fara tashbihi da aka ce istawa al arshi suka tuna zaman da sarki yake kan kujera suka ce kai ya za a yi a ce eh sai suka kore daga nan kuma suka ce eh to istiwa'in ne amma ba da ma'anar shi ta istiwa'i ba istaula ake nufi daga wajuhun ne ba ana nufin fuska ba yadun ne ba ana nufin hannu ba ghadabun ne ba ana nufin fushi ba wai su suna ganin tsarkake Allah suka yi alhalin sun nakasta Allah dan da ma tunanin su ya kawo cewa irin na dan adam ake nufi kaga daga nan ma ba su san waye Allah ba to saboda haka su ma sai da suka yi tashbihi su waɗanda suka kasance mu'taniyan wato ash'ariyya wa fi i'tiqadin nari wal jazaa'i baina ulil wa'idi wal irja'i su ma'ali suna tsakatsaki ne a matsala ta wuta da sakamako matsala ta sanya wato bawa a wuta da yi mai sakamako sun kasance tsakankanin ulul wa'idi ma'abota tsanani da kyacewa su ne mu'tazila da khawarij wa'idiyya al-khawarij wal mu'tazila waɗanda su suna ganin duk wanda ya yi babban laifi to fa kawai sai ya dawwama a wuta wa mukhalifuna fil madhhabi mushrikuna wa murtakibul kaba'iri awul kabiratul mushrikun haka khawari suka ce su kuma al-mu'tazila sune al-qa'iluna bil manzilatayn manzilatun bainal manzilatayn cewa ahlul kaba'ir suna wata mataki tsakanin matakai biyu shi ba dan aljanna ba shi ba dan wuta ba shi ba kafiri ba shi ba afwan shi ba kafiri ba shi ba shi ba mumini ba amma dai zai dawwama a wuta kaga sun hade da khawarij a nan gurin to su ne wa'idiyya bangaren abin da ya shafi sakamako to ahlus sunna ba sa tare da masu azarbaɓin kai mutane wuta da dawamar da su a cikinta sannan wal irja'i kuma suna tsakankanin al-irja ahlul irja al-murji'a waɗanda su kuma suke ganin in dai mutum yayi kalmar shahada to fa zunubi ba zai yi tasiri a imanin shi ba kaga wannan su kuma sun yi sakaci waɗancan sun wuce iyaka sun kai mutanen da ba su da haƙƙi akan kai su wuta sun kai su wuta su kuma waɗannan sun wuce iyaka gurin tabbatar da cikakken imani ga mai saban Allah su sunna ya suka ce a'a wanda yake saban Allah yana karkashin ganin daman Allah Allah ya ga dama ya mai rahama Allah ya ga dama ya azabtar da shi kuma inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu innahu anihim wa tuqul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusikum la taqnatu min rahmatillahi inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a ya ibadi ya ibn adam innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني ثم استغفرتني غفرت لك kaga ya nuna kenan duk zunubin mutum Allah ya ga dama zai iya gafarta mishi da zai mutu ma da zunubin inda da tauhidi Allah zai iya yafe mishi in ya ga dama kuma ya azabtar da shi amma cewa zai shiga wuta cewa zai dawwama a wuta wannan ba haƙƙin mu bane to su kuma khawarij da mu'tazila sun faɗa haka suka ma kafu su khawarij suka kafurta shi to cewa wanda yayi sabo yayi babban laifi da shi da wanda bai taba laifi ba duk ɗaya ne wannan shi kuma ganganci ne wanda su kuma murji'a sun faɗa haka to ahlus sunna sun tsaya tsakankani mumini ne wanda yake babban laifi da gwargwadon takawai shi ko fasiki ne shi da gwargwadon zanubin shi muna jiye mai tsoron azabar Allah amma ba mu fidda mushi tsammani daga rahmar Allah ba إن شاء غفر له ورحمه بفضله وإن شاء عذبه وعاقبه بحكمته الأمرين هنن الله ومن قال وانا وفي الصحابة اعتقادهم وسط بلا غلو أو جفاء أو شطط أهل السنة مسألة تسحب باعتقاد سشيما سكاسكيني بلا غلو باب وجه إياكا au jafa'in babu jafa'i da cutar da wani au shatat kuma babu zakalkalewa shi shatat da huludin ma'anar su daya babu ƙari babu azarbabi abinda Allah ya hukunta abinda manzo Allah sallallahu alaihi bayani akan sahabbai kanshi suka tsaya tawassut tawassatu baina i'tiqadir rafidi sun tsaya tsakankanin i'tiqadin rafidi shine dan shi'a mai zagin sahabbai mai kafirtar da abubakar da umar radiyallahu anhuma wa akhza Allahu man qalahuma aw abghadahuma wan nasibi kuma tsakankanin shi da banasibi waye banasibi almujhif mai cutarwa almubaghidi wanda yake adawa da gaba da ahlul baiti shi su in shi'a sun rike ahlul baiti sun sakiwa sun sake sahabbai su kuma nasibawa sun rike sahabbai sun sake wasu daga cikin ahlul baiti duk da 'yan shi'a su ne akhbas su ne mafi muni mafi taɓewa domin su sun kafirtar da sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai mutum uku ko hudu suka ce su kaɗai ne ba kafirai ba cikin sahabi dubu ɗari da sha wani abu suka ce mutum uku ko hudu ko biyar ko kaza duk sun ta warware junansu kan lissafa adadin ta ce banda dai al-miqdad afwan banda sayyidina ali banda hudhaifa banda abu dharrin wata riwaya suka ce ukasha wata riwaya suka ce zaid ibn haritha wata riwaya suka ce salmanul farisi suka ce banda wa'annan su kadai ne wa'yan aljanna sauran duk yan wutan shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa inni la arju an takunu thuluthai ahli aljanna ina so ku zama ku ne biyu bisa ukun yan aljanna qala fakabbarna usaid ya ce sai muka kabbara ta farin ciki dama dan shi'a ya ce duk yan wuta ne in ba mu yan tsiraru guda uku ko kaza kaga dan shi'a akan mas'alar sahabbai yayi zalunci haka ba nasibi a mas'ala ta sahabbai yayi zalunci domin yan shi'a sun so wasu tunda su ma'albaiti sahabbai sun so wasu bal sun yi guluwi a kansu har sun kai su mataki da matsayi na annabawa dan sun ce ma'asumai ne su kuma nasibawa sun ki wasu daga cikin sahabbai dan sun ki wasu daga cikin ahlul baiti sai suka so wasu to shi ahlus sunna sai ya hada duka da ahlul baiti da sahabban annabi duka yana son su baya fadan komi akan su sai alkhairi faka annama alun nabiyyi wa sahbuhu ruhun yadhummu jami'aha jasadani fi'atani aqduhuma shari'atu ahmadin bidami wa nafsi dhalika alfi'atani fi'atani salikatani fi subulil huda wa huma bidini muhammadin menene jabalani ko duwatsu ne a addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ahlul baiti da kuma as-sahaba ɗaya ne war yadda shekul islam ya ce hubbus sahabati kullihim li mazhabu wa mawaddatul qurba biha a tawassalu dole ka so sahabbansa dole ka so iyalan gidansa ce la tasubbu ashabi fa wallazi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifa yace udhakkirukum Allah fi ahli baiti قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة دك دولة كهدا دك كسوسو شي أهل السنة دك ينا جرم منسي كمان دا مكا أبتا شي سا دا أبن دا الله يتي أي يكي لمرين شي دا صحابي روكا مسغافرا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم fahimta ko to ahli sunna su tsakankanin khawa'ani tsakankanin nasibawa da rafidawa suke a haƙƙin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsakankanin jabariyawa da qadariyawa suke a haƙƙi na al-iman nisbatul a'mal nisbatul a'mal a haƙƙi na imani tsakanin murji'awa da da khawarijawa suke haka nisbatul a'mal tsakanin murji'awa da ainihin wato khawarijawa da mu'tazilawa an fahimta ko a gaba sai yace wa fil imani awsatul manahij la murji'an amalan wala khawarij a cikin abin da ya shafi imani su ma'ali sunna suna kan tafarki wanda yake matsakaici awsatul manahij la murji'an shi ahli sunna ba ba murji'e bane murji'awa alladhina yurji'una al'amala anil iman suna jinkirtar da aiki ba su sanya shi cikin musamman iman alhalin ko a gurin ahlus sunna aiki yana cikin me yana cikin imani yace wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum wa ya'ni bil imani huna as-sala kaga wa hiya amal fasammaha Allah ta'ala imanan lidukhuliha fi musamma al-iman kaga hadisin shu'abul iman ko الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وإماطة الأذى عمل جسدي عمل عضوي عمل أركاني ركني aiki ne na gaba amma annabi sallallahu alaihi wasallam yace imani ne kenan aiki yana cikin me yana cikin imani to ahlus sunna tsakankani suke domin su murji'awa sun fidda aiki daga cikin musammal iman wannan yasa suka ce shi imanin wata jauhara ce daskararriya la yaqbalu ziyadata wala nuqsan wadaka alazimin zancen su da imanin malaika jibrilu da imanin dan caca kartagin gidan caca ko magajiyar gidan karuwai a gurin su dade imanu jibrilin wa imanin ladhi rakiba al-ma'asi indakum siyani shine abinda aka lizumta musu dan sun ce baya canza shi ko akwai tafadul ko Allah ya bayyana imani na karuwa kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun zadatuhum imanan kaga imani yana karuwa to da abinda ke karuwa mantiqiyan yana raguwa ko ta abinda ke karuwa to yana raguwa inna wani ya karu na wani me raguwa zai shi yasa suka ce yazidu bi ta'a wa yanqusu bil ma'siyah to tsakanin murji'awa a gurin aiki wala khawarij kuma ba dan bid'a ba ba khawarij ahlus sunna ba ba khawarije bane wato ya bar ra'ayin murji'awa masu sakaci sannan ya bar ra'ayin khawarijawa masu tsanani da suke ganin wanda bai yi aikin ba ma kowane kalan aiki ne to ya kafirta daga suna ganin murtakibul kaba'ir da attariku ta'a gurin shi duk kafire da wanda ya aikata saban Allah babban laifi kamar ƙarya mutum ya ƙarya a gurin shi ya zama arni ko mutumin da ya bar wani wajibi guda bai sa da zumunci ko wata ran ya kamata ya je ya gaida amman shi bai je ba to gurin shi ya kafurta kaga in haka ne in ji al-Imam Sa'id ya ce su ne farkon kafura ke farduwaye zai kubuta daga laifi babu daga su wa'incan suna ganin laifin baya cutar da imani su kuma ne suna ganin laifin koya yake zai kankare imani shi kuma ahlus sunna sai yake ganin zunubi yana daku yana wato ya kusar imani ne kadan kadan kun fahimta ko shi yasa ce kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibuna yawan laifi ke sa imani yayi ya karanci amma ba baya ko goge imanin gabaki ɗaya sai in mutum ya fita daga cikin addinin da ya shiga sai in yayi rudda amma laifin da bai kai shirka ba baya kankare imani sai dai ya dan samar da naqasu a cikin a cikin imani shine ma'anar la yazni zani wa huwa hina yazni wa huwa mu'min la yasriqu as-sariq hina yasriq wa huwa mu'min la yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min kaga wannan wannan zunuban na tauye imani ne ba suna tafiyar da su gabaki daya ba to shi ba khawarije da ba mu'tazili sai yayi salbul iman daga wanda yake murtakibul kabira shi kuma ba ba murji'e kuma sai tabbatar da ma kamalal imani game game laifi daga wannan ya wuce iyaka wannan yayi sakaci to ahlus sunna suna tsakankani kun fahimta ko falzam da aka kalli zumci wannan tsarin wato kalli zumci sunna wanda shine aqida ta at-ta'ifa al-mansura wa menene wa raddid kai maimaita cewa hadihi sabili wannan shine tafarkina ba a ɓoye aƙida fito fili a yanzu faɗan bidi'a baya ɓoye ne bidi'a shi ko yana fitowa ya tallata ta ya ƙoƙarin kare ta da hujjar zahida to yana ga kai da kake da sunna shi da ke ɗauke da gishiri ya ce a shiga ruwa kai da ke ɗauke da yalo ka ce ban shirya ba ai kayi abin kunya ko yalo in ya shiga ruwa me zai yi haske zai yi ko gishiri fa lalacewa zai to shi da ke da bid'a ya ce a fito ai ba kai da kake da sunna ka ce in ba ma san fitina lusari kenan lusari kenan shine wa raddid hadhihi sabili na'am yawwa ba su fitowa kai tsaye ce mutane sun riga sun saba ba ku ba su sai abu wannan shine babban matsalar da ke hana a fahimci gaskiya ko ma a dinga muku kallon kuke kan ƙarya tunda kuna ta nuku-nuku kai da kake da gaskiya fito ka faɗa ba tilasta wa mutum za ka yi ba lasto ala wa lasto ala bai musai ko amma bayani za ka yi kawai in abin da kake da iko a kan shi ne ka hana da kyau hajaran majaran amma abin da baka da iko a kai naka me in alayka illa albalagh sai ka isar kawai amma sai ai ta kama kame musamman mas'alolin da suka shafi tajhizin gawa muna da sakaci kwarai a ciki man ra'a minkum munkaran annabi cewa falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika adhafu me yasa ya zama adhafu al-iman dan in dai zaka yi ta barin kai dai kana ki a zuciya kana yau da gobe sai ka dinga kaunar abin to da kaso batil kai ma ka zama batil da kaso bid'a ka zama mubtadi da kaso saban Allah ka zama mai saban Allah so da alal akalli babu alwala'u wal bara'u a tare da kai wanda kaga kuma hadari ne wannan ud'u laha ala huda khalili kai kira zuwa ga wannan tafarkin a bisa tsarin babban masoyin nan nawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ma da'awar ala manhajin nubuwa ake yin ta ad-da'wa salafiyya ba da'awar kawai da ka ake yin ta ba ita ma tana da istiratijiyat dinta tana da hikimominta tana da ka'idojinta tana da dawabit da shurut ɗinta da kawai nazihatan da'awar ta zama tsaftatacciya anil huluwi daga wuce gona da iri wal hawa ta kuma zaman tsaftatacciya daga san zuciya wa man da'a ila hawa duk wanda ya kira zuwa ga san zuciya faqad hawa to hakika ya gangara zuwa ga halaka Allah ka tsare mu سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه